Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رسول الله صلى الله رضي الله عنه من بنيه حين أمع فقال سمعت كعب كعب بن من- كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخل- قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاقب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوه- عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين Aqabati ba aqabati.
عقب ليلة العقبة حين توافقنا على على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وكانت بدر وإن kana نعم وإن كانت بدر إز نعم أذكر في في أذكر في الناس أذكر في الناس منها shi kenan. Bismillahir rahmanir rahim. وعن عبد الله بن كعب بن مالك آه wannan hadisi mai tsawo wato hadisi ne na abdullahi dan ka'ab dan malik wanda ɗa ne ga sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malan ka'abu dan malik wa kana qa'ida ka'abin radiyallahu anhu wannan abdullahi ya kasance shine jagora na mahaifin shi abu dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi min banihi daga cikin 'ya'yan shi wato ka'abu daga cikin ɗiyansa wanda yake mishi jagoranci hina amiya lokacin da ya makafce shine ɗansa malam abdullahi abdullahi shi yake yawo da shi ya kai shi unguwa ya kai shi masallaci ya kai shi guraren tararruka ya kai shi guraren mazauni wanda suke tattaunawa da abokanan shi sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam abdullahi ya ce samitu ka'ab ibn malik radiyallahu anhu naji mahaifina ka'ab dan malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi na ji shi yuhaddithu bi hadithihi wato yana bayar da labari dangane da labarin da ya wakana da shi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dakile a gida ya zauna ya bin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ghazwati tabuka a yakin tabuka yaƙin tabuka wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi to malam abu bin malik yana daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yana daga cikin waɗanda ba su halarci yaƙin tabuka ba tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam yaƙin tabuka a wata shekara aka yi shi ta hijira na'am na'am Hmm? Mm, shekara ta bakwai na'am na'am taron malam tanko ne kawai Mm. yaƙin tabuka an yi shi a shekara ta tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam labari ya iso gare shi kiristoci na rum wato suna nan suna shirya kutun gwila za su kawo mai hari su gama da shi kurmus to shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a yanzu ya ce yanzu ka za mu shirya mu kai musu hari mu ba za a tardo mu ma gida mu za mu tarda su shi kenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ɗamara shi da sahabban shi waɗanda suke na madina da kuma 'yan sauran gariruwa waɗanda suke musulmai aka fito aka bazama aka tafi can tabuka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zauna a tabuka tsawon kwana ashirin amma ba a yi yaƙi ba saboda da ya je bai gaba waɗansu dai alamomi da suke nuni akan cewa mutanen fanɗararru ne don ya ga biyayya a tattare da su shi kenan kuma aka lafta aka dawo to a cikin wannan yaƙi na tabuka akwai abubuwa da dama wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a cikin wannan bulaguro ɗin wanda har a yanzu al'umma tana nan tana cin moriyar waɗannan abubuwa abu ɗan Malik ya ce, Lam ata khallafa an Rasulillahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati tabuk. Ya ce, Tun da nake bin taɓa daƙilewa a gida, bin taɓa zama a gida ba ga barin bin ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam cikin wani yaƙi da ya fita da kanshi. ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce tunda nake ban taba zama a gida ba illa fi ghazwati tabuka face dai a cikin yakin tabuka a yakin tabuka ne ba ni da wani uzuri ba ni da wani dalili wanda ya hana ni fita wannan yaƙi din kawai jin daɗi ne da kuma son hutu a gida yasa na zauna a gida ghaira anni takhallaftu fi ghazwati badrin ce sai dai cewa ni na zauna a gida ghaira anni qad takhallaftu sai dai cewa ni haƙiƙa na zauna a Madina fi ghazwati Badr a cikin yakin Badar. a yakin Badar ban fito ba tsakanin Tabuka da Badar wanne aka fara yi a wata shekara aka yi yakin Badar shekara ta ha shekara ta bakwai bayan hijira to leonin da yau muna cikin taron malam tanku yaƙin badar an yi shi a shekara ta biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina an yi shi a cikin watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira ya ce to sai dai cewa ni na zauna a gida a madina ban fita ba a yakin badar walam yu'ata ba ahadun takhallafa anhu amma ba wanda aka yi wa rarauka wanda ya zauna a gida bai je yakin badar ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya wa fada ba wanda ya ce dalilin me yasa baka fita yakin badar ba dan inna ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal muslimun yuriduna ira quraish sani dai kadai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito daga birnin Madina wal muslimuna da musulman da suke tare da shi a wannan lokaci to sun fito ne yuriduna ira quraish suna nufin wannan ayari na 'yan kasuwanni na ƙuraishawa wato abu sufyan wanda yake ɗauke da kayan kasuwanci wanda sun je su sham sun siyo kaya sun zo da dukiya mai yawa to ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya hijira ya bar makka rana kai tsaka ya bar makka ya bar iyalinsa a can ya bar dukiyoyinsa ya bar dangin shi da dukiyoyin shi a can to don haka sai ya ce to mu tare wannan malam abu sufyan kafin ya musulunta mu tare shi wannan dukiya da suka siyo kaya da ita daga can sham mu amshe wannan kayayyakin don saboda abubuwan da suka rike mana a makka na dukiyoyinmu wannan shine dalilin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fita ba wai yaƙi ya yi nufin zuwa bai to shi kenan abu sufiyan kawai sai labari ya isa gare shi cewa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan da jama'a wanda sun kai sama da ɗari uku mutum ɗari uku da ɗoriya su ɗari uku da goma sha wani abu sha uku ko sha hudu ko sha biyar kamar yadda hadisi ya tabbatar waɗanda suke haya a saman doki mutum biyar hakan ne kacal waɗanda suke haya a saman raƙumma mutum saba'in shikenan da abu sufyan labari ya zo gare shi kenan kawai sai ya canza hanya kyarkyarkyarkyar ya rubuta letir ya aika mutanen makka to gashi nan yanzu muhammadu da sahabban shi sun mutu za su kwace muku dukiyoyinku kadarar da aka siyo za a kai muku yanzu muhammadu ya ce zai amshe ta sai yanda za a yi fito kwanku da kwalkwatar ku zo ku amshi kayan ku shi kenan abu jahal suka zo suka shirya aka yi kira mai kira ya kira aka ce to a huto ranar ta kai ce kai ya kile kan maza kan mata aka haɗu dandazo sama da mutum dubu suka huto daga makka za a zo a tare wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kale ya yi farmaki kale ya afka cikin wannan dukiyoyin da aka siyo daga sham shikenan labari ya isa gare su su mutanen maka kafin su isowa aka sake aika musu wata letirgin cewa abu sufiyana ya bi wata hanya ya kubuta daga ma'aiki alaihi salatu wasalamu don haka su koma gida abu jahal ya ce a'a ai tun da mun hutu ba za mu koma ba sai mun je mu can badar mun je a hilin badar mun tsaya mun yi kwana uku a nan mun yi ta sokewa raƙumma muna ci zabiyoyi wanda suka iya waƙa sun yi ta mana waƙa mun yi ta raye-raye sannan kuma mun yi ta shan giya dan larabawa na duniya su ji labarin cewa mu ba kan wallasa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara don anan za a amshiransu shi kenan aka yi aka yi da su su koma suka ce ba za su koma ba suka iso filin badar da aka iso ga ma'aiki alayhi salatu wassalamu da shi da tsirarin jama'a mutum 300 da 'yan kai ga kafirai mutanen maka mutum dubu da wani abu suka zo sai sun nuna wa musulunci cewa su masu ne shike nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala a yi shiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wato yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala magiya Allahumma in tuhulik hadhihi al-isaba fala tu'budu fil ard fala tu'budu fil ard ya Allah wannan jama'ar da muka hoto da su 300 da yan kai dinnan su ne jama'ar da suke bauta maka idan ka hallakar da su ya Ubangiji to ba wani wanda zai bauta maka a saman ƙasa ya ubangiji ka taimaka mana ya ubangiji ka agaza mana ma'aiki alaihi salatu wassalamu fa ma zala yunashidu rabbahu hatta ja'ahu abubakar fa qala kafaka munashadataka rabbak kafaka munashadatuka rabbak wato majiyar da kake yi wa ubangijinka ya isa Allah ta'ala ce idh tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdafina ko murdifin amma bi fatihi dal ko bi kasri dal wato al imamu nafi al madani shi ya karanta bi fatihi dal amma baqiyatul qurra sun karanta bi fati bi kasri dal murdifin wa fi murdifina dal yaftahu nafi'un an gane ko wa an kumbulin yurwa wa laysa mu'awwala kamar yadda al-Imam Shatibi ya faɗa to a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka fara mubaraza wato ku ba da mutum ɗaya daga bangaren ku mu ba da mutum ɗaya daga bangaren mu suka fara su Ali ibn Abi Talib su Hamza su Abdullahi ibn Utuba suka hutu da Hamza da Ali ibn Abi Talib cikin ɗan lokaci suka gama da abokin karawarsu. Shi kuma wannan Abdullahi ibn Utuba aka yi ragas da shi. Ko Ubaidullah Ubaidullah ibn Utuba aka yi ragas da shi. Shi kenan yaƙi ya gabze ya zamanto sanadidu Quraishin masu faɗa a jina Qurayshawa duk a wannan lokacin sai da Allah subhanahu wata'ala ya maganin su wajen mutum ashirin. Allah subhanahu wata'ala wato ya kwanta damar su a wannan rana mutum ashirin da hudu kamar yadda hadisi ya tabbatar cikin sahihain to shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo shi yana ta kiya musu ya ce wane ya ka gani alam tajid kalami kana haqqan kamar yadda wato hadisi yake cikin sahihain ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsaya akan rijiyar da tsohuwar rijiya ta nan badar da ake ce da ita alqalib wanda aka jefa waɗannan arnawan ciki ya zo tsaya a kansu ya ce shin abin da na faɗa muku ba haka ne ba umar dan khattab ya ce ya rasulullahi kaifa tukallimu ajsadan la arwaha lahum mutanen da ba su da rai ya za ka musu magana su je ce wallahi ma antum bi asma lima aqulu minhum na'am ba ku fi- ba ku fi su jin abin da na faɗa musu ba walakin na la yujibun ba za su yi amsa ba ne amma suna jin abin da nake faɗa Mm.
to wannan shine yakin badar dalilin da ya da yasa yakin badar ya kabari adadin musulmai ba su wuce kashi ɗaya cikin ukun adadin kafirai ba Mm.
to amma saboda tabbatar da faɗar Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwwihim ala khairin mi'adin Mm.
har dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakankanin su waɗannan musulmai da kuma su abokanan adawarsu su ne arnawa ala khairin mi'adin ba tare da wani alkawali ba da aka yi ba tare da wani lokaci da aka sanya ba wanda za a haɗu a yi yaƙi kawai Allah subhanahu wa ta'ala ne ya haɗa kayan shi li ya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyina na'am sannan kuma yawmal furqani yawmal taqal jama'an Mm.
wallahu ala kulli shay'in qadir Mm.
malam ka'abu yace wal qad shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatul aqaba haqiqa na halarci daren aqaba tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato nan mina na kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani dare daga cikin darare wanda muka kasance a mina wanda muka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubaya'a alal iman hatta mamat Mm.
wato za mu yi imani da Allah za mu yi imani da ma'aiki za mu yi imani da dukkan abin da ma'aiki ya zo da shi har mu bar duniya hina tawassaqna alal im- alal islam wato lokacin da muka kulle yarjejeniya muka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mubaya'a muka kulle alkawali da shi akan musulunci wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin malam ka'abu ya ce ba zan so ba a ce a bani ladan waɗanda suka halarci yakin badar in ba da ladan wannan mubaya'a da na lailatul aqaba na'am ba zan so haka nan ba na'am ba zan so ba a ce a bani ladan ina ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar amma kuma a amshe ladan wannan lailatul aqaba din nan wa in kanat badrun azkara fin nasi minha yace ko da badar ta kasance ita ce mafi shahara a wajen mutane sama da wannan lailatul aqaba din Mm.
za a ga cewa yakin badar yadda ya shahara a bakin malamai da bakin awam wannan yaƙi ɗin bai shahara ba ya ce to ba zan so ba a bani ladanta na'am a amshe wannan ladan to amma yakin badar wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantaccen hadisi wanda yana cikin sahihain a ƙarshe hadisi mai tsawo hadisin Ali ibn Abi Talib dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la'alla Allah tsala ala ali badrin fa qala amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi tsinkaye ga waɗanda suke mahalarta yakin badar ne Allah ya ce musu ku je ku aikata duk abin da kuke so haƙiƙa na yafi muku na gafarta muku to dan haka badar dai tana da kwai wato fadala da dama sahabin da ya halarci yakin badar ko da a lokacin sahabbai lokacin su abubakar da lokacin umar wato ana fifita su akan waɗanda ba su halarci yakin badar ba wa kana min khabari hina takhallaf na'am وكان من كبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن أقوى ولا أس ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها رائلتين قد حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وراء بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغ- فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وم- وف- وم- ومفا- ومفاذا ويسمع واستقبل عددا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهب عقوبة غزوة غزوهم غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلم والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم ككتاب حافظ يريد يريد بذلك الديوان ديوانا ديوانا ديوانا وكان من الخبر malam ka'ab ibn malik ya ce ya kasance yana daga labari na wato zai shiga ba da labarin nashi ya kasance yana daga labari na hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da na zauna a gida na zauna a madina ga barin bin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati tabuka a cikin yakin tabuka to yana daga labari na anni lam akuna ɗaɓɓu aƙwa ya ce tun da nake bin taɓa bajin ƙarfin jiki tun da nake bin taɓa bajin ƙarfin jiki kama a wannan lokacin a wannan lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fita ya tafi birni ya tafi tabuka to a wannan lokacin yanda nake jin lafiyar jikina nake ji na ras ga ƙarfi ba ni da yunwar komai ya ce to ban taɓa samun kaina a cikin wannan yanayin sama da wannan lokaci wala aisara minni kaji sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu zancen yayi dubara wala aisara minni yace sannan ko ban taɓa samun kaina a cikin yalwa da wadata na hali kenan ban taɓa jin ajihuna a cike yake na ji hankalina a kwance yake hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa tamkar wato misalin lokacin da na zauna na dakile a gida ga barin bin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan yakin na tabuka wato bin ba hada waɗannan abubuwan guda biyu ga yalwa ga kuma ƙarfin jiki ba su taɓa ba haɗuwa a tattare da ni kamar yadda suka haɗu da ni a wannan lokacin ya ce wallahi ma jama'atu qabla harahilatai na ƙaɗu ya ce na rantse da Allah ina rantsuwa da Allah ya ce tun da nake bin taɓa haɗa abin hawa guda biyu ba kafin lokacin wannan bin taɓa ba wato haɗa abin hawa guda biyu a ce gashi ina da raƙumma guda biyu ko tagoyi guda biyu duka na wani ya ce amma hatta jama'atuhu ma fi tilkar ghazwa amma a lokacin wannan yakin sai da ya zamanto ina da kwai abin hawa guda biyu wanda kowanne daga cikinsu wanda idan na huddo shi daga gidana zai kai ni wannan birnin tabuka zai kai ni tabuka ina da abin hawa lafiyayye ba ɗaya ba ma guda biyu kowanne ina da tabbas akan shi in na hau shi zan tafi can ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها مالن كأبو يتي ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance ba yana nufin yaƙar waɗansu abokanan adawa yana nufin zai tafi wani gari ya yaƙi waɗansu abokanan adawa a wannan garin illa warra bi ghairi face sai yayi tauriya ya bugas bi ghairi hada wutar wannan garin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan zai tafi yakar abokana adawa saboda a kullum mutum ya sa a kan shi waɗanda suke zauwa wajen shi za a samu wanda suke 'yan zagon ƙasa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsinkayar da shi shine yake ganewa cewa wane mutumin banza ne ko kuma wane mutumin kirki ne kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi wahayi ba zai iya bambancewa tsakankanin waɗannan mutanen suna zauwa wajenka ne saboda su kwashi zancenka su je su gawa wato abokanan adawarka don haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu in zai fita yaƙi in misali daga nan zai tafi wajen maraɗi kenan kawai sai ya ce in Allah ya kai mu gobe a yi shirye-shirye za mu fita za mu tafi guri ko za mu tafi subdu ko kuma daga nan in yana nufin zai je shi sari aralit zai je can arewa zai yi shiru ya ce to a shirya in allah ya kai mu gobe za mu shiga wajen su anata ko za mu shiga can wajen su su gidigir ko ya ce za mu shiga Nijeriya tsulub wanda kaga ba gama arewa da Nijeriya to amma saboda tauriya kenan a tauriya shine an yuzhira al-insanu khilafa ma yurid mutum ya bayyana sabanin abin da yake so daga baki ya nuna cewa guri kaza yake so amma shi kuma a zuciyar shi ba haka ne ba wannan shine a tauriya to ma'aiki alaihi salatu wassalam yana faɗa musu haka saboda idan suka aika su waɗannan miyagun mutanen wanda aka san cewa suna aika rahotanni na ma'aiki alaihi salatu wassalam in suka aika musu cewa to ga maza Allah nan zai je yaƙi ku to kaga yanzu aika musu da suka yi za su shiga taitayinsu to ya su ga daga baya ashe yaudar su ce suke kaga za su maida su makareta idan suna so ne kawai su tsoratar da su za a ba shi bane ma za a koki adawa su ne abokan adawa su amma inda a ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan zai fita yaƙi yana gaya wa mutane kowa da kowa ya san inda za a fita ya san inda za a tafi so gabaki ɗaya wato da mazala ya ce alharbu khuda'atun to wannan abun ba zai tabbata ba hatta kanat tilkal ghazwa har sai da wannan yakin ta kasance sai da ya zama to ranar yakin tabuka za a tafi yakin tabuka to a wannan rana wato ba boyewa cibi ranar wanka ba a boyewa cibi an gane ko فغزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد مالن كعب بن مالك يتي مايتي صلى الله عليه وآله وسلم ya tafi yakin tabuka a lokacin zafi wanda yake mai tsanani wastaqbala safaran ba'idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fuskanci bulaguro wanda yake mai nisa wa mafazan ya fuskanci ungurumin jeje wanda yake mai yawa wastaqbala adadan kathiran kuma ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya tinkari abokanan adawa wanda adadinsu suna da kwai yawa ma'ana wastaqbala aduwan adaduhum kathir ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya fuskanci abokanan adawa wanda adadin wannan abokanan adawa suna da yawa mutanen tabuka wato kiristawa na rum fajallalil musulmi na amrahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya bayyana wa musulmai lamarinsu ga baki da kowa a gaya mashi yau aka hito fili karara manzala sallama ce to za mu tafi tabuka ne saboda tabuka dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu na farko tabuka ba kusa take ba tana da nisa sosai sannan kuma na biyu a lokacin da aka tafi yakin tabuka lokacin da ɗiyan itatuwa na mutanen madina sun nana ne lokacin da sun isa a fiye su ta yanda a gaya musu cewa ba gobe ko jibi za a dawo ba tafiyar tana da tsawo sannan kuma al'amari na uku dalilin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu saboda ko da akwai irin 'yan leƙen asiri wanda za su aika labari zuwa can to kan takardar ta isa can shi ma ya isa an gane ku? to shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa musulmai al'amurinsu liyata'ahabu uhbata ghazwihim saboda su yi tattali tattalin yakin waɗannan abokana adawata su fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bai wa sahabban shi labari dangane da gurin da yake so za a tafi to gashi guri kaza ne za mu tafi eh duk wanda ya fito ya san cewa tabuka ce za a tafi ba wani inda za a tsaya kawai santa tabuka za ta fi wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafir malan ka abu bin malik yace musulman da suke tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokaci suna da yawa musulman da suka fita tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu wannan yajin suna da yawa wala yajma'uhum kitabun hafizun yace kitabun hafizun littafi wanda yake mai kiyayewa sunayen 'yan ƙasa na'am wala yajma'uhum ba zai tattara su ba saboda yawansu yuridu bidhalika diwan yana nufin wato a addiwan a abin da ake rasan sama da shi wato wannan abin da ake rijista da shi na rubuta sunayen mutane to wannan ba zai tattare su ba baki da saboda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam a shekara ta tara bayan hijira a suna da yawa ba 'yan kaɗan ba ne don haka littafi na rijista ba zai iya kiyaye su ba an gane ku na'am to alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك